بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1442 bayan jira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 8 ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya idan ba a manta ba mun tike akan aya ta 20 ta 30 daidai amma za mu dawo kan aya ta 28 daidai inda muka ji aya guda biyu domin magana ta kayar da ya kamata ta wato ya ayyuhan nabi kulli azwajika kuma mun tsaya a wannan sura mai albarka suratul azab mun yi darasi guda biyu ko guda uku za mu tashi darasi na hudu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ci bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين نعم
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن إن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله مدوكين sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi qul li azwajika ka gaya wa matayenka mun faɗa a baya can baya baya cewa duk inda ka ji suna annabi alaihi salatu wassalam ya fito karara to labari amma idan umarni Allah zai wai baya kiran sunan sa karara sai dai ce ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi ya ayyuha almuddathir ya ayyuha almuzammil haka amma dai inda ya zo sunan sa karara muhammadu rasulullah wama muhammadun illa rasulun qad qalat duka za ka ga labari Allah baya kama suna annabi karara saboda haka duk inda ka ji sunansa labari ake bayarwa amma idan umarni za a bashi ko wani hali to za ka koye sunan da shi sai a sa wani lakabin sa wanda zai nuna da shi ake saboda Allah madaukakin sarki yana kaunar sa kuma yana girmama bawa to kaga wajibi ne kai ma bawa ka girmama shi shi sa malamai suke kira alƙadarin Annabi alaihi salatu wasalam al-khatul ahmad red line cewa in ka tsallaka to kai babban ta'adin da ba a taba yin irin sa a duniya shi za ga matsala annabi alaihi salatu wasalam duk wanda ya karanta littattafan da ya ce ba da kariya ga annabi alaihi salatu wasalam zai san matsala ce da wato take hana manyan malamai bacci don ba a ce karatu idan ka ce karatu ba za a yaje ma ba shi annabi alaihi salatu wasalam haƙƙin sa idan ka taba shi ka ɗaya ke da haƙƙin ya yaje ma in kuma baya nan to babu wanda zai iya yaje ma babu shine al-khattu al-ahmar da red line suke kira to kaga wannan misali ne da yake ka kawai ya kai wannan annabi ga yawo matayenka duka mun lissafo su ba sai mun maimaita duk abubuwan da muka maimaita a baya ba kawai wata fa'idar da mun faɗa wai ta meji za mu faɗa a wato ayoyi ga yawo matayenka in kun tunna turidna al-hayatad dunya in har kun kasance kuna nufin rayuwar nan ta duniya na ta hada kawata adanta ya Allah yake fa ta'alaina dukudu ummati akunna zan jiyar da ku dadi wa utarihkunna amma zan sake ku sara'an jamila sakin da yake kyakkyawa mun yi bayani a nan cewa kalmar da ta zo karara tana nufin saki a cikin alqur'ani guda uku daga asara da akalat sai alfirat kowace da ayata magana asara uga tanan fata'alaina umatiya kunna wa sari kunna sara'an jamila wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'ati sannan kuma tan aqalaqu maratan wayannan su ne kalmomin da suka fito karara suna bayani akan kalmar saki amma sauran duk wani guri da zai wuce dai kaga yayi wani ishara amma kalmomin saki alqur'ani wayannan ne kawai to Allah madaukakin sarki yake ku zo ummati akun an da ku dani ai Allah ya yi wa mati auhunna ala al-musi qadaruhu wa ala al-muqtir qadaruhu ana so idan mutum zai saki mace yayi saki mai kyau idan yana da hali talaka ce ko tun haihu yanzu ba za a kuma auren ta bai ba ta jari inda hali ba ya ba ta gurin zama to shi amma kowa gurgurdan ikon sa sai dai musamman rabuwar aure irin ta Bahaushe za ga kowa abuwa ce wato ko kowa ne yake cewa a hannun riga yauwa to irin wannan rabuwar ce za ka wata kila iyayen su sun shigo da dangin ka ita ma za ta sun shigo wata kila ma wata akotu ta rabu ko a a gaban yan sanda ko kuma makota sai da suka shigo aka yi to kaga wannan mutatu talatin ma ko ta fata za ka ba haushi ne na ba da wuri dan ka ba domin wata ta tashi tafiyawa za ka ba wai a bata mutatu talat ba ba shi take yi ba an hana ta ba shi wanda yawa za ka alƙalai suna da wannan matsalolin suna da wato bashi suna bunta kaza yanzu to sai a ce ba tara ne tare tsohon bashi yanzu a take ne tare tsohon bashi wurin da ya take da sai ta kilo abubuwan da da ta manta da kima ta yi wa irin jiyan da ya biya ta domin da ba bar masa kai ba to shine Allah madaukakin sarki yake ku zo in ji da ku dadi in ba ku wani kuɗi da za ku ji yadda da zai dauke muku cewa ko sai a kunna zanan take ku sarahan jalilan sakin kyakkyawa shine sakin da da za a tambaye ta ce wallahi miji na mutumin kirki ne lokaci ne yasa kawai muka rabu shine sarahan jalilan ba wanda za ka in ta tuno shi sai da breaking take ya motsa ba a ce ta mi ta samu da breaking medicine da suke faɗa ta ga ba irin ka ba sakin da ka san cewa kawai tsotsayi ne ana samun irin wannan wanda za ka ga wata kila mahaifiyarsa ce za ta matsa ta san kana son mijin da mijin ta yana son ta ko kuma wani nasu misali ko wani abu da ya tsotsayi ya faru wanda za a zo auren ya balle kuma ba yadda za a yi to shine Allah madaukakin sarki yace wa in kuntum turidun Allah wa rasulahu in kun kasance Allah da manzansa kuke nufata kuma waddaral akhirata da gidan lahira guda uku nan fa inna Allah adil muhsinati lalle Allah ya kanar da dawo waɗanda suka kyautata kyautata a ta bangaren biyu tsakaninsu da Allah kuma tsakaninsu da mutane ajran aziman Allah ya tana dan musu lada wanda yake babba to wato a fa'ida da zamu kara akai kawai ji ba tare da mun kawo asbabun nuzul na ayoyi mutum da mun faɗa shine malamai sun yi sabani duk dangane da halaccin auren wanda annabi ya rabu da ita idan annabi ya rabu ya rabu da mace ya halatta wani aura wanda can a baya farkon surar mun biya cewa matan annabi iyayen mu ne haka ne ko mutum kuma ba zai auri mahaifiyar sa ba domin Allah ya ce auri mata alaikum ummahatikum wa banatikum zuwa kancan aya kaga haramun ne ka auri mahaifiyar ka to idan annabi ya wato ya aure ta ya rabu da ita fa malamai sun yi sabani akan wannan ba za ku ji magana da malamai suke domin ibnu nasir jaw da annabi ya aure ta kaga ya tare da ita a wata gona yana shiga yana mika hannu sai a'udhu billahi minka sai ce laqad usbi mu'adhi il haqi ya ali hakika kin ne mutsari a gurin wanda ake neman tsari da shi kina tafi kaga duk wata falala da ake nema da mata annabi za su samu da ita ko ba ita ba ita ko an tare da ita annabi ya sallame ta zaka fike ba da cikin matan annabi a lahira ba da wannan gidan da Allah ya ware da ba mai shiga sai annabi alaihi salatu wasalam to da matan sa ba zai tafi banda ita to saboda haka ga ya halitta wani ya aure ta shine ma da yake to akwai magana da aka yi maganganu guda biyu maganar da tafi inganci shine ya halatta in dai annabi ya rabu da mace wani ya aura shine abin da suka ce wa sahuma na'am zawqa abin da yafi inganci shine tabbas ya halatta inda hakan za ta faru wannan shine abin da malamai suka kawo to shine bayan nan kuma fa'ida ta biyu da za mu koya shin idan mutum ya zo ba ma dangane da annabawa ba sai mutum ya ba wa matarsa zaɓi yake ki zaɓa in kin ga zaki zauna da ni to in ba zaki zauna da ni ki tafi gidan tambaya ta farko in iya wannan kalmar da mutum yayi saki ne ko ba saki ba shine malaman fiqh suke kawo wannan matsala idan mutum ya ga iyalin da wannan cewa in kika zaki zaɓi zama da ni ki zaɓa in ba zaki zauna da ni wacce da biyar idan ka tafi ka tafi ko wata ta kuma ka tafi don ta tafi saki nawa babawo a'a ai baka bani amsa ba ta ka kuto saki nawa ko na rikita ka amma ana an je wata sako ba me yasa babu kalmar saki alaji yake sai da ya ƙara bayani dan dan dan dan da yafi inganci kun fahimta da kyau ko idan yana nufin saki kasari domin ka ga da annabi ya ba matansa zaki a nan in ka fahimci ayoyin da muke satin da wuce satin da wuce mun yi karatu wancan an bayyana da kyau ko an yi ruwa saboda haka ai mun yi bayani akan cewa da aka ba su zaki har Allah ya saukar da ayoyi annabi zai yi shige ya kalle cewa to ga abin da Allah ya ce in kun tunna tilina Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna la a'adda lil mu'minina min kulli ajrin azima Allah na ya take cewa aba ya rasulullah yanzu da Allah da wazanka da ranar lahira har sai an tambaye ni akan inje in tambayi Abubakar da Ummu Rumman haka ta faɗi junan karara tace har sai na je na tambaye su akan Allah da wanzo da ranar lahira a lokacin da yake an gwama da Allah da wanzo da ranar lahira ko Amma da Umma ba ta ce ba abin da rana ya ta ce tace na zaɓi Allah da wanzo da ranar lahira sai Annabi ya tashi ya shiga ɗakin sai kuna na hafsa yake to amma fa ga abin da Aisha ta ce kowace ta zaba Allah da manzo da ranar lahira to kaga ba saki bane illa saki ne iya wannan zabin da aka bayar kawai sai a cikin to saboda aka ba da zabi kamar da Allah ya faɗa sai kai sai kai bayani idan da za ka sake za ka tafi sai a ce to me kake nufi kana nufin saki to idan ba ta tafi a zuwan saki din ko to shi ne kuma za mu da matsala ta biyu saki nawa idan dai har ta zaɓi tafiyar ka ba ta zaɓi to idan ka tafi saki ne talaqun ba'in kuma abinda ake kira da talaqun ba'in shine duk da cewa kamata yayi kima yi tambayar amma bari tsora akan bayani kawai shi sakin da bakai saka ce na dawo da ke ba sai ta gama idda sai ka shiga layin yan takara idan saki ɗin ne ko biyu ka fahimta da kyau ko saboda haka a daidai wannan gabar to sai dole ka jira ta gama idda ka shiga layin yan takara in ta ga tana yi ta yadda in ba ta yi ta auruwani wannan shine matsalolin da malamai suke kawowa an bayyana da jihu shine wadara lakirata fa inna la a'adda lil muhsinati minkun ajran azima aqida Allah madaukakin sarki ya tana dawa wadanda suke kyautata daga cikin su ya tana da musu lada babba shine wannan aljannar da Allah ya tana dawa annabi alaihi salatu wasalam cewa ba mai shiga cikin da sai shi kadai to ka san ko ba zai tafi ba shi kadai ba da dawa matarsa ba to wannan shine ladan babba sai Allah yake na'am يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الله أقول لك شيء يا نساء النبي يا قومات النبي من يأتي منكن بفاحشة duk wanda ya zo da wani tsene ne daga cikin ku don ba albaja ce ne ba mata annabi hasha hunna Allah ya tsare su da yin albaja saboda haka abin da ake nufi shine wannan wannan magana da suke a baya wani tsene ne da kangara a ce su yi su ko su kawo wani abu wanda baya layin tsari yadda tabi'ar mata take in ka samu kuɗi da sai tana kan kaza kuma ta matsa ba wannan shi ake nufi ni da Abdullahi da Abba ce abin da ake nufi shine annusu hangarewa ba wai alfata wanda ake nufi da sauran mata gaba garba don matan annabi sun fi karfin tijina ko ji alfata irin wayannan an fahimta da kyau ko saboda haka shi ta Allah ya ce duk wanda ta zo da kangara daga cikin ku Allah ya ce mubayyinatin qarara Allah madaukai kage shi ne anan ke wayyar nujuzu wa tul qulub mummunan ɗabi'a da kangarewa ya ke nufi da albaja din to kaga fasara za ka yi ta layin ta mawuyanci a za ka ce zina ake nufi domin karara albaja a cikin alqur'ani ai tana zuwa da wannan kalmar ne wallati yatina alba'ishata min nisaikum fastajidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila kaga a ta albaja ne take nufi zina zina take nufi to shi za muke yawan faɗa duk karatu sai malami ya koya ba ga shi nan albasha dukka ta zo guda biyu amma ta bangaren mata annabi ba zina ake nufi ba turjuman alquran da yazo fasara sahabin annabi ahadul bait yake abin da ake nufi shine kangarewa da mummunan ɗabi'a amma ba albasha ba amma in larabcin ka ne yau da gobe sai ka ce albasha zina ake nufi wala taqrabu al-fawahish ma zahara minha wa ma badan kaga da aka zo Allah farko da suka kawo sai suka ce zina da luwadi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wannan aya ta ma ije mu kawai wala taqrabu zina sai ga ya ma ba menene zina alfashati wa za'a sabila to saboda haka wannan shine kaga sai Allah yake to duk wanda tazo da kangarewa daga cikin ku ya mummunar ɗabi'a tarara yudha'u laha al'azabu bi afai Allah zai rinka mata azabar ta linki biyu yadda mata ce gaba gari sai za a bata zunubi guda ɗaya ke ke za a baki domin girman ai akwai abin da kai yanzu a cikin mutane normally kai ba ta hannu ba ta jiki ba amma akwai abin da za ka yi wani dattijo zai yanke yake hawawa ne kuma wani ya yi bai man magana ba ko ba haka bane saboda haka akwai wannan abubuwan da ya kamata a lura da shi kuma a kiyaye an bayyana da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata yuda abla al azabu bi abai za a linka azabar ta linki biyu to ana nufin lallai wato saboda girmanta to Allah madaukakin sarki yace wa kana zalika ala Allah yasira wannan al'amari ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki shine ma da yake yaqulu ta'ala wa'izan nisa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ana Allah yana mai magana yana mai wa'azi ga mata annabi alaihi salatu wasallam Allah tikkanna Allah wa rasulahu wa daral akhirah wadanda suka zabi Allah da manzo da ranar lahira واستقر امرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبرهن بحكمهن sannan wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a karkashin Annabi alaihi salatu wasallam su ne ba na cewa su ne matayensa to na cewa Allah ya ba su labari da irin matsayin da suke da shi tunda sun zabi zama da Annabi alaihi salatu wasallam to shine Allah madaukakin sarki yake wannan kalmar da aka kamar da Ibn Abbas ya faɗa cewa an kaura tsakuwa ne dan ayatu tsoro domin mata Annabi sun fi karfin su jira an kawo da irin yadda Allah ya kawo a cikin suratul zumar da suratul an'am da Allah yake magana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika sai ce ne la in ashrakta la yahbatanna amalu da annabi yake magana sai Allah ya ce a hakika mun yi wahayi zuwa gare ka mun tun mun kuma yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai sai Allah ya ce la in ashrakta in har kai shirka annabi ya fi karfin yin shirka domin Allah ya tsare to amma an taura ka kuwa ne dan me dan aya ta ji tsoro idan har kai shirka kamar yadda amurki ne na wato na na na duniya ba idan aka ga shugaban kasa ya kama gwamna ya daure to duk ministry dukkan kwamitinoni da tiyamomi za su shiga kai tsaye haka ne domin sun ga cewa wanda ya fi kowa immunity ma a daure to irin wannan ne duk da ka dan kaddon kuma gwamnati da da kiyayewarsa to sai Allah ya ga Annabi alaihi salatu wasalam mun yi wayi zuwa gare ka in har kai shirka in har kai shirka sai mun rusa aikin ka gaba daya la yahbadanna amalu sai mun rusa aikin aikin ka ko kuma suratul anam ka dauko wa tilka hujjatuna Allah ya lissafo annabawa goma sha da karshe sai ce walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malu wayannan annaba gaba ɗaya da aka lissafa da za su shirka sai mun ruta aikin su gaba ɗaya wanda suka yi tsakuwa aka taura dan ayata bi tsoro amma ba da su ake ba domin su suna da isma ba a su mai ne cewa ba su ba shirka zunubi ma ba ruwan su da shi ballata na shirka taura tsakuwa ake dan ayata bi tsoro idan fasara za ka yi da ka'irin ta ta moriyanci shi ma da abi za ka yi irin wannan wuraren domin Allah ne ya gaya musu da kansa an fahimta da kyau ko ko kuma inda Allah yake cewa qul in kana li rahmani waladun fa ana awwalul abidin kun ga ya mutu in har Allah yana da da ko da domin da alwalad mun ja bada namiji ko wata ke ne yusi kuma Allahu fi auladikum to ana nufin mace kawai sai a ce albanat to ana nufin maza kawai sai a ce albani amma duk inda kaji alwaladu ko alaulad mata da maza ke ne shi da aka ce kullu mauludin yuladu ala alfitra mace da namiji kenan kowanne ya kira to kaga nan ba ai abin da Allah yake gaya musu in har Allah madaukakin sarki yana da da to ni ne farkon wanda zan fara bautawa Allah Allah yana da da ba shi da shi har korewa yake ce subhana sarki ya tabbata ga Allah ya fi karfin ya rikida ko kuma law arada Allah an yattafi da waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhana da Allah yana nufin ya rikonta da sai ya zaba daga cikin halittarsa abin da ya ga dama ba ku za ku zaba bar ba kamar da kafiran maka suka ce ƴaƴan Allah mata ne suka ce mala'iku mata kuma ƴaƴan Allah ne sai ce huwa Allahu al-wahidul qahhar kaga wannan shi ma duk yana ga ya ma cewa al'amarin ba haka yake ba to shine wa kana Allahu ala zalika yasira sai Allah yake ne wa man yaqnut minkum wa man yaqnut minkum lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nuqtiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima Allah yake wa man yaqnut minkum kaga kuma yanzu sai ko ba lallajin ku kamar yaro ne wani lokacin zai ba ne shi ka dake shi kuma sai ka janyo abin ka da kanka da rage to ku duba ku ga saboda Allah madaukakin sarki yace bai da mata Annabi alaihi salatu wasallam yace girma ba su sai yace to bayan ya musu fada sai kuma yace wa man yaka tuni kullu amma duk wanda sai biyayya daga cikin ku shine wato alqunut abinda ake nufi shine ayyubi Allah wa rasulahu wa yastajibu duk wanda sai biyayya daga cikin ku ta amsa kiran Allah shine wato man ya karfi kunna lillahi wa rasuli wanda ta bi Allah da manzansa daga cikin ku wa ta'amal salihan sannan sai ayyuka na kwarai lokiya ajraha bar da kai ba iya jinin da zamu danka ba shi ma ladan ninki biyu za a bar wannan lallahi ne lokiya ajraha bar da kai shi za a ce yawan gaya wa malamai musamman wanda suke maganganu masu kula da malamai a makarantu cewa ku daina magana punishment kullum ku rika magana ruwa kiwa amma mafi yawanci za a gaba karantu musamman private school sai dai punishment ba riwaya mutum zai sa abin kirki ya sauke yara ya kaza amma ba riwaya ya ce duk wanda ya kaza kawai sai a kore adalci shi ne a rika magana punishment a ruwan ko su yan education nan ai akwai wannan ƙa'idar a ciki to yadda ake nan da bai ɗaya ta zama na suka wannan kuma mansuka wannan ta zo wannan ta zama rajiya wannan kuma mansuka ce me yasa adalcin Allah shine in yi bayanin azaba zai bayanin rahama ba a so mutum ya zama mai kullun wato bayani yake akan azaba ko ya zama kullun kawai aljanna so ake zamto bainar khawfi wal raja ta kunu nafsin bara kai bayani akan azaba kai bayani akan rahama wannan shine haka qur'ani yake haka qur'ani yake an fahimta da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yace to duwan sai biyayya daga cikin ku ta ba Allah da manzansa kuma sai kyawawan ayyuka nufiha ajraha marratayn zamu ba ta ladanta ninki biyu wa atadna la rizqan karima sannan zamu ba ta ladanta wanda yake zamu ba ta arzikin da wanda yake mai daraja shine malai yake aikin jannati cikin aljanna kamar yadda na faɗa a baya fa innahu fi manazil rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin masaukin su da annabi alaihi salatu wasallam inda annabi yake fi a'la indiyin a can saman indiyuna fauka manazil jami'il khalaqi kalai sama da masaukan dukkan halittunan za a kai wa fil wasilati allati hiya aqrabu manazil jannati ila al-'arsh cikin wannan gurin da kake roka annabi kullun wa salatil qa'ima ati muhammadan lil wasilata to wannan wasila da kake roka masa da annabi yake in ka gama duk wanda ya roka min wannan halat lahu shafa'i ke tona ya tabbata akan ka to nan za a kai mata aljanna walau kari al-mushrikuna wal kafirun an fahimta da kyau ko to wannan shine sai Allah yake ni ya nisa annabi lakunna ka ahadin min an-nisa'i in taqaytun نعم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Allah ya ce ya nisa annabi karo na biyu ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa ba daidai kuke da wani wata daga cikin mata ba mata annabi alaihi salatu wasalam sun fi karfin karan bara ka ɗebo kura ka zuba musu ba daidai suke da sauran mata ga magarba amma da sharadi ne da kaidun in kun ji tsoron Allah kun kuma ji sai Allah yake fala taqda ana bil qawli kada ku rika siranta magana kuna yin rangwada wajen yin magana yadda za ku dau hankalin marasa lafiya wanda zai fada cewa wato bayyad ma annabi fi qalbihi marad domin wanda a zuciyarsa akwai munafurci da rauni sai ya rika kwadayin su yayin da suke magana wa kunna qawlan ma'rufa ku faɗi magana wanda shari'a ta san ta kawai kaga anan kalubale shine malamai suka ce me ake nufi da wannan fala takbana bil qawli shine kada ku rika yin allilu wa tarhib wa tarkib fil kalam mutum da zo ka kauka zance za ka ta je biyar abu za ka je kasuwar ni ko gobe ka gani yayya dari za ka yi amma sai kai magana ta kusan dari biyu tana ta lankwashe magana tana ta canja ta cewa abawa ne abawa ne tun tana cewa aba yayana za ta ci canja kalma wanda wannan Allah ya hada cewa yana talabbi da zantanta har yanzu abun sai ta ji ya kasa da yadda ba ya ciyo saboda akwai ne rashin lafiya a zuciyar ta shi yana da rashin lafiya yana da rauni a cikin zuciyarsa ko kuma wanda ce zan tanta ba kuma da ita wannan ce masu teloli dan a gaba na an yi abun ya bata mu rai sai da kike tsammani mace ta kawo dinki dan za ku ta samu kala kala ko makaranta kake za ka samu wannan akwai mai tarbiya akwai mara tarbiya wata za ta zo ta ta maganganu har ka ji bata kwanan nan a gaba na akwai yaron da ina zaune ina jira ya kawo min wasu kaya aka kawo wata ta kawo mata dinki budurwa ina zaune ina da waya saboda haka sai take ce masa ta dawo da riga tana cewa me yasa kai mun dinki irin wannan breast coat din dan me yasa zaka mun breast coat haka tana ga ya marwa ina zaune ina jin dan me yasa zaka mun breast coat haka an ga ma kai mun an ga ma mama na ba abu da yake tana ga wa yaron shi shi kuma ya san na zaune sai sun fiyar da kansa wannan al'amari har ya shi cikin al'ummar musulmi ya wata fulani wallahi ba kula da rashi tana ga mata cewa baka ga yadda nake wani kawai za ka wallahi ke ka gyara ko an ga ma a dube shi kaga wanda za ta iya faɗa wannan kalmomin ai ka san cewa ba ta da tarbiyya ko ta jikin ko ba ta da tarbiyya ko ta jikin ko har sai da aka matsayi da na kasa hakuri ban musu magana ba amma bayan kwana biyu na kira shi nake dama haka yace wallahi malam sai da ne mata magana nake to kaga duk da na san cewa yaro ne mai tarbiya yana da kuma mutum mai san addini amma ba da kofa yake janyo mace ta zo ta rika gaya ma irin wannan wayannan kalmomin sun yi muni ne ga ba kusa ba sun yi muni mace ta zo dai yar Hausa Fulani musulma ta zo ta rika faɗa wannan kalmomin a gaban tela ko ba ruwan ta ko zuwa ya ciki dan ba ni kai bane mun kai biyar a cikin jawo amma tana gaya mace an gaya ma tsohuwa ce ni ko an gaya ma mama na ajiye ce bari su kin kaza kaza kaza tana ta bayani wannan rashin tarbiyya ne saboda haka kaga wajibi ne wajibi ne duk aikin da zaka kaji tsoron Allah kanka domin ko a wanne yanayi kake zaka iya samun mata marasa tarbiyya da za su zo su yi kalmomi waɗanda kai ka san sun keta shari'a idan kana so Allah ya sa ma albarka to ka kiyaye ka kiyaye duk da na san cewa da wahala mu a nan bangaren a iya samun wanda yake wato wato mace za ta zo ta ce auna ne auna ta idan aka fada wannan gurin kuma al'amari ya lalace to haka su ma furniture masu kafintoci ko za ta zo wai ana bayani ya ce dubu ɗari hudu ce ha ba wannan ne ya ce Allah kuwa sai ta so ko magana ta ce wannan ai ba zai daɗin kwanciya ba sai ya tsora ya ce kwanciya kai Allah kuwa ai wannan kaza to wannan masifa ce ai wannan mutum hudu ma sai dai ku ta duyi wai fa ciniki za a yi sai wannan sai dai ku ta duyi a kai wallahi Allah bai sa ba albarka a wannan cincin ba shi za za ka da Allah madaukakin sarki duk kudin da za ka samu sai ta yi ma jarabawa ta gurare daban-daban ba ka da nutsuwa a zuciyarka sai hana ma nutsuwa to kaji wannan Allah ya fara ta kuda ana bil kauli kada kalla abubuwa kala kala yadda komai ya lalace mata yanzu fito da jiki da bayyana tsaraici abu ne mai sauki da ya fara zama ruwan dare to daga lokacin da ka gama ta tana irin wannan ko shaka babu maganganu na batsa da za su iya fitowa daga bakin ta abu ne mai sauki banda wanda za ta dau hotonta tsirara ta dora ka ji maganganun da za ta yi a social media maza ka ka je ka karanta za ka wanda suke comment mutum 500 to za ka 475 din maza ne 25 ne za a iya samu zuwa 30 da mata ne wanda su ma dukar da za su ciwa ba su kyauta ba wannan abin da yake amma maza za ka ji yaba mata ake abubuwan da take kuma sai ga namiji yake yaro wannan abin da ta tura na tsiya sai yake yaro Kisa da yawa na sha gaya muku da kuke bin mata kuna ta kaza to da yawan su maza ne wani namiji ne dan iska dan Daudu kawai shi ne ya koma hajji a wanci zaka je ku ta tajin kana magana ne da tsadan dan zame man ba samu da irin ka ba shi kenan ba zo da haka ya kamata a kiyaye irin wayannan abubuwan gaba ɗaya suna janyo musibu da Allah madaukakin sarki yake zubo tsaban kasa dalilin wayannan abubuwa to kaga haramun ne ka tsaya da wata mata ta yi maganganu wanda za ta ta zuciyarka ta raunana haramun ne idan yake bayyana annabi fi kalbi mara isa kaga ai wani malamin da yake ya tawo tafiya wata kasa yace ana sai da Brazil bra kawai sai sai sai wani ya kaga wai mace ta daga kai za ta siya mijinta yana gefe sai shi mai gerwa yake nan ba nawa sai tun kuɗi ya hanka ɗaki ba yake kuma wallahi ba za ta siya ba amma ka je gurin masu da buriji a rini ka gani sai ce nan ba da wuce za ta sai sha biyu goma da tare za a ita bayani cewa lamba kaza ne wannan shi ma rashin tarbiyya ne abubuwan da na rashin tarbiyyar mu yana da yawa ko ina ya shiga Allah saboda haka wajibi ne kowa a kan kansa ya san inda yake da jeluwa ya gyara idan yana so Allah ba daukakin sarki ya shiga al'amuransa yaji ya ce fara ta kuda da bil kauli kar ki zo ki rika ran gwada kina lankwake murya kina raurawa da ita da yake ba Allah bi kalbi bara domin wanda a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya da munafurci nan da nan zai zai sha'awa Allah yake wa kunna qawlan ma'ruba ko fadin zance wanda yake sananne na jara'a malam nawa wannan ba wani dan kwace murya nawa wannan kaza to shi ke ran dauku din ba wani zancen rangwada inda hadi ma ta kumbura ta sai iya wanda za ta jiya ta kuma ba ta cin fuska ina yawan gaya wa mata da muke karatu da su yan mata cewa duk wanda duk aka gani cewa abin da ake so a gama shi a waje mai girman kai a waje mai kankan da kai a gida idan kana neman auren mace ka je layi ka tambayi samari a unguwar aka ce wance eh kai girman kai ne ne to ka matsa gaba ita ce mata aure amma duk wanda ka janzo a wanda a mutu ne shi shi ai yanzu ba da za ta mutu ba ga gaje ne za ta to wannan shashashar unguwar unguwar su za ta aura shashashar unguwar su za ta aura Allah wacce za ta fito ka ga kafin ta je gida daga gidansu zuwa makaranta ko zuwa inda aka aike ta sai ta ga da mutum 20 to ta ga za ka aura to a cikin ka mutu ai Allah ya ne sai min nisa'i wata tsari ba ta anin mace bane ma ta rika wani tsakiyar hanya to a ce ta zama bibango ta rika wani gefen hanya ba ruwan ta da kowa da dai inda za ta dawo wannan shine tarbiyyar da musulunci ya koyar da matanmu amma yanzu sun tafi wannan layin gaba daya kana kallo yanzu yadda ake yi ko dazu a Islamiyya hidimarta na yi wa wasu yara bayani yana musu bayani akan ya biyo wani hadisi akan shiga ta musulunci sai nace Allah ya sa suna jin ka dan ta baya take yi ba ka gane nagartar sai mutum ya zo sai ga kamar ba taba zuwa islamiyya ba islamiyya ta yi nan ita ta yi nan lokacin da za a zo ko a yi wannan pre babanta ya gani babarta ta gani wai kuma neman albarka wanda kuke kuke so ya sa albarka kun ce masa madan lafir sai sa bai saka ba domin in aka zo za a ce Allah ya sa albarka to shi kuma an masa madan lafir sai sa bai saka ba sai zara hannu sai ba ku kawai to ya kamata duk wanda yake so auren ku ya fari to kai ya saba wa Allah yayi kokari ya bibi Allah madaukakin sarki cikin abin da yake so ba cikin abin da kake so ba wannan shine kaida to shine hukunna kaulan ma'rufa ko fadillan ce wanda yake ma'rufan wanda yake sananne kuma idan mace tana so ta ciwo kanta mutunci bayan ta kiyaye maganganun ta kiyaye shigarta na ta ba ku wani labari a cikin wani littafi wani ɗalibin Amadi da ya rubuta hijab da kin of umma dan karamin littafi a cikin yake kawo yace akwai jami'a da ake da irin wannan group din na duniya matasa wanda duk mutum da tazo sai sun lalata ta akwai ta bayawa Allah ita tunda ta shiga kullum urbe jiki dai ba ta ba ganin fuskar ta ba bisabai sai hijabai ko da yaushe ga sau ya ke zuga wani a cikin samarin cewa in dai kaje matasa masu zuwa da mota a ajiye sai a hukan gefen motar a sai a ita cewa duk wanda ta zo sai ake cewa ai wance ai wanda sai bai taba tsarawa in dai kaje aka zama kuɗi ne yawa in dai ka tsara ta kai ne da kuka yi magana ka tsara ta wallahi za a baka kai masu kuɗi ne ce eh ba kawai kike ba tarbiya ce da su ba yace shi kuma wallahi ne an san hanyar da take bi kullun za ta hotel ranar ta zo za ta wuce ana tsaye ko sai ga ta sai aka nuna ta sai bita sai ta ji kamar ana binta a baya sai ta tsaya sai ji ma ya tsaya sai ta yi gaba can dai kawai sai ta biyo ya riga ya kusan zuwa kusa ita ta ji kamar ana wanda sai ta biyo tana biyowa sai tsugun na yace na wuni na kawai sai tsaki ta wuce ya jima a tsugun bai tashi ba gayu ana ta ihu akan mota cewa ga abin da ya faru kaza kaza kaza a sai da wani ya je a cikin gayu ya je kawai ya ga yace yace ya rantsa da Allah bai san lokacin da ya tsugunna ba wajini ne na musulunci saboda idan dai ka kiyaye Allah zai kiyaye ka eh fadillah ya fadda wannan shine abin da shine jinadar kai tsaki kawai ta wuce to duk lokacin da zaki kiyaye mutuncin ki dan duniya ba ki yi ki domin Allah zai baki kariya tasa amma daga lokacin da yake kallon jikinki to ko jaka ba kina ga ya mutanen banza cewa wannan fa irin taku ko ba ka bane wannan shine Allah yake wa kullu qawlan ma'rufa ko fadin zance wanda yake sananne sai Allah yake wa qamma fi buyutikunna wa la tazawwajna tazawwuja al-jahiliyyati al-ula وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يكي وقرنا في بيوتكن كتبت أجلاجهم ولا تبرجنا kada ku yi tabarruji shine bayyana karanci yayin fita shine wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula akwai wani bawan Allah da wani malamin ya taba ba mu labari irin wanda suke irin wannan shigar matan matan su suna wannan shigar shi kuma irin masu tun ana video coverage lokacin ba wani zancen waya an je gidan biki video coverage za a yi a dau hoto a je a rika sa kace za ka yi ta yawo gidan yan uwa da abokan arziki ko na biki a shekarun baya to sai ya samu kace guda daya ya samu wannan kace din sai ya zo yana kallo kun za a lokacin kalanguwa ke da su sa'adu gori suwaye ana kai da koroto ana dai ana tarawa sai wata take ta juya tana taran gwada sai ta burge ba dai ji ya bana baba fa to kallo karko waye ya kalla ba irin yanzu wani da zaka bude a YouTube ka gaci ya kawai iya ganin ka dan sai an aro in babu indiya sai karbo na Hausawa gaji ne kuya daki ya kulla daki ya kalli sinima da can sinima ake zuwa ko to sai ran to da ya fara zuwa kashe ya fito to sai a karbo kashe mutum ya sa a gida yana ta kallo sai yake ga wani abokin abokin da yake harka yake wallahi wani kaje kullun sai ya kalla wata ce take wallahi burki yake mu je gani yana zuwa da suka zo aka zauna ana cikin kallo sai yake nunawa ka ganta ko ta kai ga komo ta ajiye mai abin tana ta langwadawa sai ga shiru baya magana kuma abokin harkar da ne yana cewa da Allah ba gani bane yayin shiru dan dai da yake je sai ai mata ta ji inna lillahi dara ta ci gida ba shi ya tashi ya kaje shi ma ya tashi ya fita to kaga irin wannan kenan daga lokacin da zaka zo ka rika jin cewa kai bari ka bata ƴaƴan wasu kai zaka ci zauna a gida dan wata ka ci akwai wani bawa Allah da aka gaya mu yana nan a gefunan unguwannin nan namu yace wallahi shi wanda yake gaya mu wani wani bawa Allah ne da muke da'awa da shi yace shi yaron sa ne lokacin suna Abuja yace yaran da Allah an kaga kusan kullun yace oga yake cewa yace oga ya dauko ya dauko yarinya ya kwana da ita yace amma abin da yake baki mamaki idan ya dawo nan wani boss ne yace wallahi yace idan ya dawo gari gidansa ko ko ne yake ba a fita yake yace amma shi a can ya san kullun kwana yake da mace yace amma muna wannan gidan muna babaki yace amma wallahi ku kaga wani abu yace wallahi yace yanzu yarsa dila ce ta kwaya yace kuma a gaban zura ta ciyo kwayar nace to aljaza'u min jinsil amal ai Allah ba ai mawayo wayo ba ai wa Allah ba yokai duk wancan da ka debo ƴaƴan wasu ne ba kai sai saboda waye ka sai ƴaƴan ka su tsira Allah ba za su tsira ba ba za su tsira ba me yasa saboda Allah ba ya masa wayo irin yadda Yahudawa suka dauko dabi'u da irin wannan sakamako Allah ya saka mu kai kokarin kiyayewa ka gane cewa wannan kirwani da ya ka annabi yau wani mataki wa'azi a cikin sahabbai sai zo yake yana so ya jira bayan ya musulunta sai annabi yake to shi ke yana zaune sai mai hikima yake to kana so a yi da kan waka yake a yayar ka ba a mahaifiyar ka ba a yake to duk wanda zaka yi dan babar wani ce yar wani ce kanwar wani ce wannan da shi aka yi mawazi sai yake ya tuwa abin da zaka rika aunowa kenan kullum wanda zaka lalata yar wani ce ba kanwar wani ce abin da kai wasu wai da zaka gani wani ba wanda yake nema ba yayin da abokin sa ne tare suke yayin ya sani kuma ya san irin rock din da suke buga shi ne lokacin ko sai a ce suna buga rock to irin rock din tare suke yi ba amma ya bace yana zuwa gurin kanwar karka zama mutanen wani gari a gebunan kasashen larabawa nan su za ga suna tsaya duk yadda aka kai gaskiya ko da jayi ba yan garin mu bane misra a matar yanzu za ka ga duk inda ka kai komo budurwa in ka take ka neme ta sai ka daure ka wallahi ko taba jikin ta kai sai ka daure ta amma kuma innan su su wasu wanda suka lalace shi in dai kika yi aure don miji wasa baran da kika dawo duka gaba ɗaya za su mai da shi matan su har yayyan rai ne ne ji wai ba tun ya ba kafa baya kina budurwa ba yadda za ka samu budurwa sai zina duk lalace wata duk yata ba ta yi amma fa matan aure kuma isuri balan ba komai domin a lokacin an zanta ai ɗan uwanta na jini za su neme ta shi za wasu sai su zo su wannan cewa daga ran da suka auro ta to ita da zuwa gidan har abada amma budurwa wallahi ba za ta yi zina ba tabbata yadda ba ne an bayyana da kyau ko to wannan shine wa karna fi buyuti kunna ku tabbata a cikin gidajen ku wala tabarrajna tabarrujan jahiliyatul ula kada ku rika fita irin fitar da mutanen jahiliya na farko ya Allah yake wa kimna salata ku tsaya da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa ta'ina Allah wa rasula sannan ku ba Allah da manzansa inna ma yuridu Allahu li yusiba ankum rizqa ahlul bayt kadai Allah madaukakin sarki yana nufin ya kowar muku da daki ya ku ahlul bayt shine inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum sannan ya tsarkake ku ta inyiran mutukar tsarkakewa to mu kalli wannan ayar da ita wacce ka kalla suka ce wa karna da Allah ya ce ku jar mata uku ce a duniya kawai uku ce gaba daya na farko shine daga lokacin da aka haife su zuwa duniya ta biyu kuma daga gidan aure daga gidan su zuwa gidan aure ta uku kuma daga gidan aure zuwa kabari to kaga in mutum ya kalla ayat da kanta ayat da kyau zai ga ta rutar domin da Allah yake wa qarna fi buyutikunna da ayyanan da yake gurba mu kace mun yadda kace karba wani hadisi misali sai mu ce mun yadda fi buyutikunna a cikin dakunan ku a gidajen ku sai Allah yake wala tabarrajna sannan kada ku yi tabarruki kada ku yi exposing nudity din ku a a cikin gida ana bayyana ana tabarruki ne ai ba a yi dole sai za a fita domin ba haka mun kibara sai da aka dabar rubi tsara wato mutum ki tsarara ma zai gani ba haka mi ko zai iya ganin ki ba hijabi zai iya ganin adin ki ba haka mun ki wanki ko kani ko wanda yake ba aure a tsakanin to kaga nan gurin da aka yi ta rusa wannan sai ke kamar rujar jahiliya ta rula in za ku fita ku yi fitar ku amma kada ku yi fita irin ta jahiliyar mutanen farko matan farko za a fito da ado a fesa turare sana ta mun duwa hannu da kafa shi saboda arziki da Allah ya mutu na gwal har a kafa ake daurawa ko yanzu ba kan bawuyan ma babu to duwa nan lokacin har a kafa kike sawa to shine Allah yake kada ku yi irin wannan shigar ko kuma sahih shine in an zo wucewa yayin wucewa saboda duba ma yin bane wannan bunduwar ta kafa su ita ce take motsawa sai a rika jin kara shine malamin suka canja shi da hin cewa kakanni ne daukar hankali shi ma ya shiga wanda in dai kin zo wucewa sai an ji maza za su biyo sai sun san cewa mata mace ce za ta wuce to wannan shi ma ya shiga shine tabarrujar jahiliyatul ula sai Allah ya ce wa aqimna salata ku sai da sallah ku matan duka kaga mata na farko su waye mata annabi alaihi salatu wasalam sannan wanda suka biyo baya wa atina zakata sannan ku ba da zakata shine wato gaba ta biyu aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula sannan kuma Allah da manzansa sai Allah yake inna ma yuridu Allah kadai Allah yana nufin wato ni bi ba an kuma rijisa ya tafiyar muku da datti ahlul bait ya ku ahlin gidan annabi wa yudayirakum tadira kuma ya tsarkake ku tsarkakewa wannan ayar ce dan tabori yake wallahi ba anan take ba sa ta saboda kawai ba wai ta karbin siyasa bai suka tusa ta anan ba gurin take ba ba gai akai ba da kunni na nabi a lokacin da yake farkon ko jawabul faradin da yake cewa ai qur'anin ba wannan wa ko academical ne ada hada ne wanda yake na gaskiyar ya hannun ibnu mas'ud yace ya rance da Allah da zai dawo shi ya ajiye wannan qur'anin da ya dauna ibnu mas'ud domin wannan is incomplete aka yi bada duk masu bibiyarsa sun san ya faɗi wannan shi za a ce gaya mutane ba iya hadisai ya fita kai ba a ƙur'ani kawai wasu ba su sani ba ne amma har da ƙur'ani cewa wannan ayar tusa ta kai abin da ya sa yake tusa ta kai saboda shi ma da yadda mata annaba ahlul baiti bane domin kaga inda ma yuridullahu liyudhiba ankum dole wanda ya san larabci ya san an ku mimun din nan mimun ce da take magana akan wato amimul jama'a ko kuma musamman maza sai aka ce ana magana akan mata za a zo a sa maza eh shike ne saboda haka wannan gabar za mu kai sati ne zuwa kaga sun matsa insha Allah ta'ala sati ne zuwa za mu dora domin za mu bayani akan su waye ahlul bayt sannan mu kawo kiboyin da suke faɗa mu warware su domin suna da kiboyi masu yawa da suke faɗa a karkashin wannan aya inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yudhirakum tadhira mu kuma yi bayani akan cewa mata annabi shine lamba ta farko a ahlal bayti duk kuma da suke kawowa za mu yi kokarin Allah ya da mu kawo iya wanda za mu iya tunowa zuwa wannan lokaci abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya ce mana dama ana son a dakata ne amma muna da minti goma na tambayoyi idan da akwai in kuma babu shi ke wannan shi mun tsaya daidai gaba kenan yau na muna da kaga za mu zo gaba kenan sati ne zuwa ma muna da karatu da bai ci karo da bai ci karo da ta zuwa da ashura ba da za a fada kuma ga dawa muna magana akan ahlul baitin kan to ko ta babu wani kila a daidai wannan gabar sai mu kara tunatarwa akan abin da ya shafi azumin ta zuwa da ashura domin wata kila gobe ɗaya ga wata kuma wata kila biyu inda yau 29 kamar yadda haka ne to muna roƙon Allah da sunan shi jawawa da tsohon zama daukaka Allah ya biya mana bukatun mu na kai abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunan shi jawawa da tsohon zama daukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i ina da kai Allah ya biya musu bukatun su kun ji rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ya yaye mana muna roƙon ubangiji da sunan shi jawawa waɗanda suke neman aiki da waɗanda suke jarrabawa ko suke yi Allah ta taimake su muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah ya gyara halayen su maza da mata Allah madaukakin sarki ya tsare imani wato rudin zamani da wato lalacewar abubuwa Allah madaukakin sarki ka tsare mu ka tsare imani muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka sa aure gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga na maru Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon buga Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata fara ta lafiya Allah ka ba su lafiya su da mutum lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu Allah ka tikar su da gafara Allah ka yi musu rahama muna roƙon ubangiji da sunayen sa jawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinaba ولا تجعله مجبسا علينا فنسل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين